أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وأتم الحج كزاء كتك أيكن حج كوال عمرة كتك أيكن عمرة malamai sun bayanai da yawa akan me ake nufi da cika haji da cika umra an faɗi fassarori da yawa wanda dukkaninsu suna itimali illa iyaka ma'ana wadda take jami'a a nan shine a ce babban abin da ake bukata da duk wanda zai ibada kowace irin ibada musamman hajji da umra wadda galibi ibada ce wadda ibadu na musulunci ba ibada mai daukan wakati ko mai jawo a ce sai an kashe kudi ake yi kamar hajji ko umra hajji ne sai an kashe kudi yawa ake umra ita ma haka ga daukan wakati wani dacen sai shekara ma yana tafiya kafin ya je inda zai aikin hajji kuma ko yanzu ma da ake ganin dai ayi tafiya ta zama mai sauki nisan duniya mutum ya je kamar a garinsu da amma duk da haka je ai wani sai ya dade tafiyar da ya aikin haji bai kamata ba a ce ya shiga jirgi ya yi awoyi ta wani gaba ɗaya a rayuwarsa ta bai shiga jirgin ba shi ya satin da yake ibada ce haka wadda za ta ɗau wakaci kuma za ta sa a kashe kuɗaɗe masu yawa ashe ya ma fi kamata a tsaya a cika su me ma'anar cika su ko a hakika shine a zo da su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a zo da su ba daidai ba ne ka dau dukiyarka ka kashe ka ba da lokacinka don ibada ya zamo kai yadda aka ce ba ko ya zamo ba Allah ka duba a ciki ba kai kaje ne don a ce taron da aka yi da kai kai ma ai ka isa ka isa ai ba a ce an yi ba ku ba ba a ce an yi ba ku ba to ai ba a samu ba kenan ai ba a samu ba kenan ai ai dan Allah a duba Allah a ciki shine muhimmin abu domin in dai dan Allah aka yi Allah aka nufa yau ko ba a je ba sai a iya samun ladan haka a sai a iya samun ladan haka iskar da ake fada ta isa wadatarwa a nan inda aka ce wani bawan allah wani dare ya yi sallah ya yi sallah yana ibada a wani fili jeji sai ya kwanta zai bacci sai allah ya ganar da shi ya ji wasu mala'iku biyu suna hira ɗaya daga cikin mala'ikun ya ce da ɗayan wani ya ce ya kira ɗin ya ce wani ya ce na ya ce ka san wanda sai hajji bana sannan bayan aikin hajji ne kaɗan ka san wanda sai hajji bana kuwa ya ce a ya ce ai mutum dubu dari shida ne suka yi hajji mutum dubu dari shida eh duk sun yi hajji eh ya ce to ka san a cikin su hajjin wa aka karba ya ce hajjin mutum shida kaɗai mutum shida ne kaɗai yake an karbi hajjin su mutum dubu dari biyar da dubu casin da dubu tara da dari tara da casin da hudu duk ba a karba hajjin ba hajjin mutum hudu ne kasa shida ne kaɗai aka karba a cikin su to wannan yana nuna cewa lallai a nufi Allah kada bawa ya ce shi za shi ne wajen da yake ana taruwa na duniya ka a ce an yi bashi shi in an ce an yi bashi ai ya nuna bai isa ba a ya duba Allah tabaraka wa ta'ala wani tsari ne mai Allah tsara a aikin hajjin nan ya yi ce a yi wasu manufofi wani manufofi ake so a cimma da aikin hajji a dubu wannan ya zama bawa ya cimma wannan manufar to shi ne babban abin amma ba zara kawai mutum ya je ba da shi a firkomi la bi hukuki himal wajiba ku ba da su da hakokinsu wanda suke wajibai wal mustahabba da kuma wanda ake so da abin da ake ake wajibi ne da kuma abin da ake mustahabbi ne lillahi ku bayar ku dan Allah ku yi dan Allah malamai suke cewa a dana suke masana ko wanda ake ganin suna da gogayya da yau da duniya suke cewa ba ibada me likitar da bawa irin aikin haji wani malami babba na jami'a asa ya dade yana koyar da fikihu bai taba zuwa haji ba san da ya je yake ba da labari yake da ya je ya fara aikin haji kai ka ce bai san ba alif da baba da babun aikin haji sai ya zama bako a ciki sai ya zama bako a ciki shi yasa a tsaya dai a duk matsayin da ake a yi aiki da ilimi a duk matsayin da ba ya tsinci kansa to za a yi aiki da ilimi musamman a wajen aikin haji kafin a je aikin hajin kenan a san me ake nema a san abin da yake wajibi a san abin da yake mustahabi a san abin da yake haramu a san abin da ma zai iya bata hajjin a san abin da yake makaruhi a aikin hajji laliga rarin duniyawi ba ku ce kun yi don wata bukata ta duniya ba shi hajji wajibi ne akan dukkan musulmi wanda yake da da lagagge haji bai waje ba ke nan bisa kafiri wannan ta fiya masa cewa ibadu na furu'a ba faranta a kan kafirai ba da ba bawa ba bawa haji bai waje ba a kansa ko bawa ko da zai haji sanda yake halin bauta to in ya zama ya sami yanci ana neman sa je ya zo da hajjin musulunci kuma balagagge ba yaro karami ba haji bai waje ba kan yaro karami kuma yaro karami ko ya yi haji hajjin nasa daidai ne a za a karba amma dai ana bukatar sa in ya balaga ya hajji a mai hankali ba mahaukaci ba mahaukaci ba faranta musu hajji ba mustadi im ya zama ko ya sami iko yadda nan zai gaba zai zo a sura da take bin wani walillahi ala nasi julbaiti manista da ilai sabila an faranta hajji sau ɗaya a rayuwa sau ɗaya ne a rayuwa hajji ya ci farilla bayan nan wanda sami iko ya je yana da kyau kwarai an so haka don akwai hadisai da suke nuna cewa ba daidai ba ne wanda yake da iko ko da ya je a ce kin zuwa a daɗe a daɗe bai je ba ya kamata a ce yana sabuntawa inda Allah ya hore to wal umratu ita umra kuwa sunna ce wajen malikawa da mafi yawan malamai suka ce umra sunna ce shafiyawa ko suka ce tun da anan ma an haɗa su ya nuna ɗaya ne kenan sannan an ce ku cika hajji ku cika umra kuma ashe da hajjin na umra da tafiyar su da ashe umran ma farilla ce kenan in je shafi'awa to sai ne usultun amma malikawa suka ce inda suka haɗa nan game da cewa ana neman cika su kuma shi yasa aka ce wanda ya harama da hajji ta fuskar nafila ko ya harama da umra ta fuskar nafila ya zai masa wajibi ya karasa hajji ko umra suna daga ibadun da a wajen malikawa idan mutum ya niyyar su ko da da ya yi na fadillar ko ya yi sunna wadda ake nema daga gare shi ta dangane da umra to amma ya zai masa wajibi ya cika ibadun da ba a yanke su mutum ya yanke bayan ya yi harama da su to dole sai ya rama wato salatun summa saumun wa atikafun wa hajjun wa atimarun wa tawafu wa sabi'u fa atimamun wajibatun shura tamamun bi shuru'i wa la khilafu wa qaduha bila uzrin muhidu wa qadu ma siwaha la yahafu wa warraha bi muhtasarin khalilun lahul tawrihu fi fikrin yurafu wa'annan abubuwa guda bakwai dole in an fare su sun zama wajibi a cika da shawarar ya kawo su a motasar illa ya kashi da ya kawo su ya kawo su ba waje ɗaya ba ne shi ne wa baitocin yake cewa ni kokarin da ne muku na haɗa muku su waje ɗaya eh kokarin da ne muku na haɗa muku su waje ɗaya amma in kun duba motasar za ku gan su amma ba waje ɗaya ba waje daban-daban za ku gan su to fa'in sirtum in aka tsare ku munirtum aka hana ku daga cika haji bi aduwin da sababin abokin gaba an itmanihi ko munirtum aka hana ku an itmanihi akwai ketara a damun nusa da to kwaye itmanihi ma ne ma ko daga cika su bi aduwin an itmanihi ma daga cika hajjin ko umra bi aduwin da sababin abokin ga abokan gaba a fitnatin ko wata rigima yaki ya barke ya zama saboda wannan yakin ba za a iya zuwa ba a ƙara samtin ya harama da aji amma shiga maka ta gagara wal iyazu billahi ko ya harama da umra shiga maka ta gagara to fa masai sara min alhaji abin da yake wajibi a kan ku a son nan sai ku bada abin da yake ya saukaka daga hadaya alaikum shi ke kanku wa huwa ma yuhda ila albayt kun abin da ake bayarwa ga kaba ta karuba dan neman ibada ga Allah abin da yake na mafi sauki a ciki na kasan kasa a ciki shine a bada akwai na matsakaici ko shine a bada saniya abin da ya fi ɗaukaka a babin hadaya taguwa a babin hadaya wajen malikawa suka ce ai da taguwa ya fi wanda mai motasa yake faɗan mai risala bayan ya kawo tsarin cewa wajen layya ai da rago ya fi sannan dinkiya sannan dan afiya sannan afiya ce haza kin rahaya wa amma fil hadaya fal ibilu akral amma ababin hadaya ne to rago mi shi ya fi sannan saniya sannan rago sannan akuya to idan wanda ya harama da haji ko umra ya zama rigima ko abokan gaba sun hana shi daga ce ya karasa ya kasa aikinsa shi kenan idan ya soke hadayen nan sai ya tahalluli in yanke yanka da ta sau halkin ra'as da ake gashin kansa in ake kansa ko ya sai sai inda aka tsare shi sai kenan ya ya gama kuma sai dai ana bukata wajen malikawa ya zo ya rama ana bukata kenan ya zo ya rama inda aka ga manzo sallallahu alaihi wasallama dan da yayi niyyar umra shi da sahabbai mutanen makka suka ce su ba su yadda ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahalluli ya tahalluli da wannan da ya ta tahallulin ma sahabbai ba su yi ba ba su yadda sun yi tahallulin ba saboda zuci hankalin su ya tashi kwarai suna ganin cewa ya tun da maka take ba taɓa samun jama'a sun zo da niyyar ibada ba a ce ana su sai su za su zo a ce za a hana su sai su za su zo a ce za a hana su to manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ɗaya daga cikin matayensa wadda take tare da shi a wannan tafiyar an ce ko hafsatu ce sai ya ce kin ga abin da na gani daga mutanenki na ce su yanka hadayarsu su yi aski amma ba su amsa mun ba ta ce da shi rabu da su abin da za ka kawai fita ka ce a kawo ma tagu a dabba ka da za ka yi hadaya ka soke ka kira wanzamin ka yi ma aski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya hakan ko sai kowa kuma ya hada cikin sahabbai yana yi sai kowa a cikin sahabbai ya hada yana yin haka haisu usira inda aka tsare shi wala taliku usaku amma ba daidai ne ba ku ce za ku aske kawunan ku hadal hidabu am an samu sabani a nan saboda an ya tafi ne dai akan ami dan an ya tafi akan ami dole shi ma zai dau umumi ko ko alle dau umumi ba suka ce wannan wato ya magana ce ko ko an yi hadafi ne akan hasi shi ne cewa waɗanda aka tsare amma kuma sai aka kawo magana da sigar umumi yanzu magana za ta dau umumi ko ko za ta tsaya ta hususi abin da aka adabta bisa hasi nassi ne wanda yake hasi to sai aka adabta wani nassin a kansa ya zama shi nassin na biyun da aka adabta ya zo da sigar umumi to zai dau umumi dangane da duban sigarsa ko ko a'a wancan hasin da shi aka adabta a kansa zai zamo ya yi tasirinsa to sabani ne da ke tsakanin malamai an duba littattafan usulul fiqh za a ga dogon bayani akan wannan matsala hadal hijab wannan maganar am wasu suka ce ta gama baki ɗayan wanda suka yi harama shi yasa da sai lalle wanda tsare shi aka yi ba a'a ya hada da wanda rashin lafiya ta same shi ko wani dalili nasa na kansa wanda ba zai ba dama a ce ya karasa ba da wani misali a ce shi daga kasarsu zuwa can dole sai akan dabba dabba ta ta kasa na shiga kudin siyan wata bai samu wanda zai bashi wata ba to ya hukuncin sa yake ga shi ya yi harama da haji ko kuma karewa yi ko wani abu da daga cikin dalilai da za su kawo haka ko ko a'a ya keɓanta da wanda tsare su aka yi wanda hana su aka yi kaushi yadda nasu na farko ya zo kenan ai la ta ta hallalu da aka faɗi ake kai ana nufin lazuminsa shi ne ta hallule wato abinda wato ta hallule shi ke sama ta ce aske kai to ana nufin aske kai shi yasa alwala ta nufin rusa kuma majazi a ta nuna alhabi mahilla har sai hadaya ta kai gurin da za a soke ta har sai hillu zamu ita ya kata yake halatta shi ne da aka tsare kudin yanzu fi za a yi kadayar a wata waje da iya cewa an yi tahalluli wa yi farraku a raba shi ana rasa ke da ke rasa albajiran wannan wajen da aske kansa da wannan ne tahallulin zai afko wannan hadayar ba lallai ba ne a wajen malikawa malikawa suka ce ba lallai ba ne ko da yake su kansu malikawan shi a shabu ya ce wajibi ne amma imam malik da dan gasu suka ce ba wajibi ba ne amma a shabu ya ce haba ya zahirin qur'ani yana nuna wajibcin sa ai wajibi ne to wanda aka wato ya tsare ka daga aikin hajji ba daidai ba ne ka ce sai kaya ke shi ka hakura da hajji za ka yi hajji aka tsare ka ba za ka wuce ba ko ba to kai alhaji abin da yake a kanka ka hakura kai ta halali a nan yadda aka ce ba sai kaya ke shi ba ko kafiri ne ko musulmi walhasil shi wanda ya tsare kaɗin ba shi wanda ya hana ka lafiyar misalo ba daidai ne ka yake shi ba ka kira a musulmi ka kiri da ko musulmi larara idan abin da ya hana alhaji ya je ya karasa aikin haji ko umra rashin lafiya ce ko abin da ya kama da rashin lafiya to wannan ba zai tahalluli ba sai fa da aikata umra wajen malikawa yasa a wannan babin yana cikin wuraren da yake malikawa sun tsananta yasa wajen su da rashin lafiya ce za ta same shi duk irin yadda ta kai sai ci gaba da zama a haram don da dai Allah ya sa sa sauki sai ya karasa yi umra in yi umra ya dawo a nan sai zama masabin malikawa ta fi duk sauran masabobi tsanantawa da wasu rababin da yawa sun ce a to rashin lafiya ya ce ma kamar wannan kamar a ce an tsare mutum ne kamar a ce an tsare mutum ne sai ta halluli daga nan ya koma to ba sai ya samu taliya ba tun da bai riga ya fita daga haramarsa ba yana da a cikin haramar idan hajji ne sai ya rama wato a shekara mai zuwa idan fanzani shine wanda bai taba hajji ba shine wanda bai taba yin aikin hajji ba kamar ka neman kuma rira wanda Allah ya sa a cikin ku ya zama bai da lafiya mara rashin lafiya yuhujuhu ilal halki da zai bukatar da shi zuwa a ce wato ya yi aske ya aske kansa aiki ko akwai wani abu da ke damunsa min ra'asihi a kansa ka kokari kamar kwarkwata wajen raha ce ko rauni ya yi a kan aka ce maganin da za a sa akan yana bukatar sai an aske kan a wasu da ko ciwon kai ne to shi zai ci gaba da zama bisa haramarsa ba tare da ya aski ba har sai ya yanka hadayarsa ya bari sai ya yanka hadayarsa idan abu ya zai masa dole sai ya yi aske in bai aske ba bai dau mataki ba na magani wanda abin da ya dame shi zai tutu halaka to sai a fa halaka ya aske saboda duban larurar a cikin alhali ko yana cikin haraba ta fidiya to abu da ya wajibi a kansa fidiya alaihi ita take wajaba a kansa yin siyari fidiya da koko da ya azumi lissalasati ayyari azumin kwana uku ko ya azumin kwana uku a wasu sadakati ko ya ba da sarraka lissalasati asu sa'a uku galibi kotil baladi da game da jayin abinci mutanen garinsu a raba bisa miskirai shida da kullum hadda ya yanka akuya au zafi shaji ko ko ya yanka akuya wa au litta hayiri au anan ta zo don ba da zaɓi ne ba don tartibi ba in yana da ikon yi wannan bai ba sai ya ɗaya shi kenan in yana da ikon yi azumi ya ƙi yin azumin ya yi sadakar nan shi kenan ko yana da ikon yi sadakar ya ƙi ya ba da akuya to shi kenan ya isa masa ce yasa nan ba tartibi ba ne ta hayiri ne fa'iza amintun idan kuka amincewa al'aduwa abokan gaba ko kuka amince rigima ya zama abokan gaban sun tafi ko ko daman zato aka yi akwai shi alhali babu kamar ta mata to dukkan wanda ya hada bil umrata aikin umra mutakarbi ila bil umrati ya zama ibada zuwa ga Allah da aikin umra a watannin haji alhali ce ba mutumin makka ba marmumatan ilal haji halin kasance wata abatarowa zuwa ga haji marmumatan din hali ne a sanar ilal haji din hali ne tun da ya zo ne bayan ma'arifa da hanyar hujja ya zama ya haji a shekararsa bayan ya yi umra kamar sai sara min alhadi wajibi ne a kansa ya ba da abin da ya saukaka na daga hadaya alaihi shi ke waje ba a kansa shi da akuya da zai yanka a kan ya ba da akuya dole bayan ya jefi dutsen agaba domin hajjinsa a yayin nan ya timu a sannan ne zai cika sannan ne zai a wato a ce muka mace ne sannan ne zai cika daga gare shi don idan ba ya gama ba ya kai wannan matsayin ba za a ce muka mace ne ba tunda da a ce ya yi harama da hajjin amma bai hajjin ba a shekara to gaga ya hada hajji da umra a shekara da hajji bai hada su ba sai amma idan ya yi arfa ya dawo ya zo ya jefa a ya gama hajji abin da ya rage kamar mai biyu abin da yake ya rage a kansa kamar mai biyu ne ga abin da ya riga ya zo shi yasa sannan ne za a ce lalle ya tabbata ya ta matuye sai zamo ana neman sa kenan da ya da ya hada iz la yuqlamu qablahu hal yaqdahu ko la ana mutum ma yayi iz la ana qablahu hal yaqdahu gado domin kafin a ce ya yi jifan nan bai da tabbas hajjin nan da ya harma da shi za a samu wani abu ya hana shi daga cika shi ko ko ba za a samu ba shi yasa ashe kenan bai tabbata ya yi tabbatu'i ba amma in yi arfa ya dawo ya zo mina ya jifa to sannan ne tabbata ya yi tabbatu'i walau ga habba walau ga bawo da a ce zai yanka shi lam yujrihi da bai isan masa ba sai zama bai isan masa ba kamar la yajid wanda bai samu abin da zai hadaya ba zai faka dihi dan gaba daya an nemi dabban ma da za a siya a hadayar an babu ga kudu ga masu siyan amma babu an faka da samanihi ko ko a akwai amma shi bai da kudin shi bai da kudin a siya musalatu ta ayyami to abin da ya ci wajibi a kansa ya zama kwanuka uku a dai shi ke wajabta a kansa alhaji a zamanin haji ɗaya daga sanda ya harama da haji haji zuwa ranar arfa ya zama dole a kansa ya harama ɗan yukurima ya harama kawla sabi kafin rana ta bakwai yin zulhijjati daga zulhijja abinda ya fi ma ya harama tun kafin rana ta shida ya azumin ran shida ran bakwai ran takwas ran arfa ko ya tashi ba azumi me yasa duka rata ya ne wani arfata don ba a san azumin ranar arfa idan wa'infa idan ya zama ta tsere masa ka bai samu ya yi ta ba wannan kwana uku kafin ranar sallah to ya halatta ya azince ta a kwanukan yinyanin nama kwanukan da ake amina an koma mina ranar sallah to shi kashe gari ya tashi da azumi ɗaya kashe garin ma haka ɗaya kashe garin ma haka ba daidai bane wanda ya taba iya azince ta idan ya rasa hadaya wato ce zai azumin kwana uku nan ko da ya rasa hadaya wato dawo a wajen kowa in faƙadar hadiya ko da ya rasa hadaya illa ba da ihramin da haji sai bayan ya yi harama da haji ba daidai ba ne kwana uku nan da aka ce a yi su a kwana uku nan a ce za a yi su kafin a yi harama da haji a a dole sai an yi harama da haji yadda ba a ce ku yi azumin kwana bakwai kuma iza raja'atu idan kun dawo lawa da nufin zuwa kasar ku in kun dawo kasar ku makkata au gairiha makka ko waninta wafi iltifatu wannan an sami iltifati daga gaiba aka dawo hidaba ba ce fa mallam ya je fa sai mu salatu ta ayyani fil hajji wa sabatin izara ja'a ba aka ce izara ja'atu sai fa an ba gaiba an dawo hidaba tilka wannan azumin wancan ukun da bakwan nan in an hada a sharatu ya zama kwanuka goma kenan zai azunta tabbatun lil hisabi tabbatarwa ne ga lissafin fa'idatu ha fa'idar kawo wannan tabbatarwar sufanta a goman da aka yi bi kaulihi da aka ce kamilatun cikakkiya fi shurudi a cikin sharuda domin cika wato yana kasancewa ne wato kabali a cikin sufofi ne tamami ko zaki a cikin zaki ne da larabci mu da hausa sai ana cewa cika to amma cika a larabci iri ɗaya ce akwai cikar abu shi a kansa ya yi da akwai kuma cika a ajabi sun ana magana a kan fiye da daya sun kai haka din yadda aka faɗa daidai wa daidai ko ko matsalar tara ne ake kiran su goma dan ganin suna kusa da goma ko a tafin da biyar ne ake kiran su ɗari dan ganin suna kusa da ɗari to kaga wannan ba a sami kamala ba kenan ba a sami kamala ba ko ba cikin tafin da biyar din a ce wajen guda arba'in din ramammu ne kaga wannan kuma sai a ce ba a sami ta babu jin zaci ba a su a kan su suka ba a samu ɗari ramammu ai wata wata kila sai a iya samun ishirin ko sun su su facebook to shi ya sa kuma wannan wanda wani ita jimlar nan ta jido ta jido ne ga abin da yake gaban ka fa'idar ta mai da wajen ya zama nassi shi ya sa wannan yanzu nassi ne da a ce ba a kawo wannan tilka ashirar to kamin nassin din ba to sai zama akwai itimanin wani ya fahimci cewa wa wasa ba din da aka faɗa kowa din tana nufin au inda wani lokacin a larabci akan amfani da wawi yana nufin au kaɗan akan amfani da larabci da wawi a cikin larabci yana nufin au sai wani ya ɗaukan kenan cewa to wanda ya tamattu'i idan zai azumi a kwanukan haji in yi uku shi kenan amma idan bai masa nan in ya dawo gida to sai ya yi bakwai wato ko ɗaya ɗaya daga cikin su ake nema to amma sai aka kawo duka ashirin sun kamila guda goma ne fa cikakku sai yasa wannan ihtimalin an kawo da shi sai yasa malaman usulul fiqh suke kawo wannan a misalin nafsi abin da yake yazo nafsi ay allazi la yahtamilu illa ma'anan wahida a magana da ba ta ihtimali sai ko ma'ana ɗaya tak zalika wannan faranta ma su kira abin nan da aka ambata daga wajen hadaya ko azumi mutum da ya tamata eh liwallar alkur'ani wa da wasu masjidil haram sun tabbata ga wanda iyalinsa ba su zamo mahalarta masallaci mai alfarma ba ai wanda shi ba mutum masa ba ne amma wanda yake mutum masa to dan yayi ba sai idan ya yi tabattu'i shi ba a bukatar sai ya ba da wata hadiya ba wata hada da take waje ba a kansa don yi tabattu'i ya zama juma'a ba ta zubince masa ba amma wanda yake tsakaninsa da makka ko da masallaci mai alfarma bai haura farfahi ba to wannan dan ya yi tabattu'i ba a cewa sai ya ba da wato hadayen nan ko kuma ya yi azumin nan wanda yake mutumin maka ba ba zargi a kansa ba kuma azumi la dama zai ko la dama alaihi ba ba zama ba la dama alaihi ba jini a kansa ba a cewa ya ba da jinin nan wala ta wala siyama ba a cewa ya azumin nan wa in tabatta ko da ya yi muta ko da ya tabbatu innan ko da ya tabbatu innan shi kenan shi ba zai ba da komai ba ba a bukatar sai ya ba da wani abu to بالمتمتع وألهك بالمتمتع فيما ذكر السنة القارن أرزك دون دي قراني دون دي تمتعي فيما ذكر من فيما ذكر من ذلك أتكين أبن دعك أنبتا دقوانا أتكين أبن دعك أنبتا دقوانا فيما هكنت سكينا وان ديك ياي قراني shi ne wanda yake yaya wa huwa man harama shi ne wanda ya harama da haji da umra kuma an gaba daya gaba daya ya hada ya harama da su wanda tsarin haramar da wato wannan hanafiyawa suke ganin ai ya fi ma hanafiyawa su suna ganin ai haka ma ai ya fi saboda an fi dadewa ana ibada wanda yake rani kayan ya je maka ba shi ba ta halluli duk kwanukan da zai yi sai ya dawo daga arfa ko ba ya yi arfa sai ya sa su hana fiyawa suke ganin ai a harama da aji ma rani ai ya fi to ko ko ya harama da umra sannan ya shigar da hajji a kanta kafin a ce ya yi dawaji kafin a ce ya yi dawaji kuma ya harama da hajji ko ko bayan ya gama dawafin ma kafin ya raka a tayin dawajin ya harama da umra kadai ya je maka yana gama dawafi kafin ya raka a tayin dawafin sai ya harama da haji to shi ba dai sai a ce wannan jinin ya zama wajibi a kansa in bai sami jinin ba kuma ya wannan azumin da aka fada ya azumin nan da aka fada to wata kullaha ku ji tsoron Allah shi ma ya mulkun bihi a cikin abin da Allah yake umarta ku da shi wayan ha an da abin da yake hani daga gare shi musamman a aikin haji haji yana da wuya amma dai ku tsaya bayan Allah ku ji tsoron Allah a hajjin nan naku kada ku yadda ku keta rabiya ya bi mutane saboda yadda aikin hajjin yake a wato da kuma irin yadda yanzu ake sai zan an ji aikin hajjin ko kuma nan an fi tsayawa bin abin da jama'a suke yama sai mutum ce ba za a shiga yama da za a yi aiki yadda aka ce yadda yadda aka ce ya yi sai ya zamo ya gagara to kan ku yi haka ku tsaya ku bi dai yadda aka ce din ku yi ku daina shiga yama shiga yaman nan ba wani amfanin ku da za yi ba hanzari ba ne gare ku wajen Allah tabaraka wa ta'ala cewa ai mutane suna ba daidai ba kai ma tunda kana tare da su kai ba daidan ba wannan ba hanzari bane wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan da za a tambaye ka ba tare da su za a tambaye ka ba sai ne za a tambaye ka kai daidan ko baka daidan ba ke yasa a ji tsoron Allah a zo da aikin haji yanda Allah ya ce a zo da shi a zo da aikin umra yanda Allah ya ce a zo da ita ka a ce za a ringa shiga ya ba shiga ya ma zakan sa mutum ya tsira a duniya doka ta duniya an ka shiga ya ma aka kare dokar da kai zai zama masu kare dokar masu rasa yadda za su yi an shi akwai kun zo ku da yawa kun wuce dan sanda wani lokacin sai kaga wucewa ma yake eh kaucewa yake to amma doka ta Allah ta fi karfin wannan eh ko ku nawa ne kuka karya ta zai kama ku da hannu da zai kama ku da daidai wasu kuma zai tsaye da ku shi yasa a ji tsoron Allah wattaqullah a ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab imamu kun bi a cikin da abin wanda ku yana anu da abin da hane ku daga gare shi su sallallahu musamman a aikin haji ya bi wa alamu ku tabbatar anna Allah shadidul iqab cewa ubangiji azabar ta mai tsanani ce liman halafa wa duk wanda ya saba masa shi yasa a kiyaye saba wa Allah a ji tsoron saba wa Allah to أشهر معلومات الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا إن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب الحج حجي أي وقت هو وقت الحج أشهر watanni ne ma'alumatin sanannu kada a habu da hofiya shi ya sa maka kaje za ku yi haji ku yi tanadin hajjin a cikin watannin nan nasa ku yi tanadin hajjin a cikin watannin nan nasa malamai ta ce ta ba masabar malikawa idan mutum ya harama da haji ba a watannin hajjin ba to harama ta su ta inganta amma karahiya ne saboda ya dora wa kansa wahala yanzu sali a yanzu sai ce zai haraba da haji na baki wajen malikawa suka ce shige nan yayin zaka amma duk abin da aka hana muhrimi ya zama masa dole kiyaya da ya sa ba shi ba sat fadi dinkanke ko bai kewa da kafa ba shi ba saduwa da iyali ba shi ba duk abin da aka hana muhrimi har sai ya je ar in ya aikata kuwa abin da yake luzuma sai ya yake hawa kan wanda ya kare wannan sai ya zama ya hau kansa wadiya watannin nan su ne shawwal da farkon shawwal da an ce shawwal ya tsaya ana cewa shawwal ya tsaya kamar ran talatin ga ramara to rana na faduwa lokacin hajji ya fara ko kuma a'a ran ishirin da tara ne ga ramara amma zama an ga wata an ga wata to shi ba tun daga faduwar wannan rana a lokacin hajji ya fara da kuma watan zulƙada da kuma kwana goma daga zulhijja kwana goma na zulhijja au ila ahiri ayyamin tashirini ko ku zuwa ƙarshen kwanukan yanyanin namu akwai ma kuma ƙauli na cewa zulhijja gaba ɗaya sai yasa akwai ruwaya guda uku daga imamu malik anan akwai ƙauli da cewa wato har zuwa goma zulhijja shi yasa sannan kaurin kenan ba daidai bane a jinkirta tawafin ifara daga ran sallah dole ran sallah ka zo kai tawafin ifara inda kana aikin hajji amma bisa kauli da cewa hajji zuwa ƙarshen kwanukan yanyanan nama to ana dawowa daga arfa aka zo ne na kai jifa ka iya zaman ka ba sai ka zo maka kayi da wafin ifara ba sai ka gama jifa in ka zo maka kai da wafin ifara kayi daidai ba abin da ya hau kanka matukar dai ba ka bari sai ka shekari ba matukar dai da aka gama jifan nan da ka zo maka a wannan ranar kayi da wafin ifara to kayi daidai ba za a ci wani abu ya hau kanka ba kusa kauli ko da cewa ma ai haƙƙi zuwa watan ya mutu ka iya dawowa maka ba ka je gida kai kwanciyar ka kai bacci eh kashe gari ko dai ka wata dai ya mutu ya mutu ka je kai da wafin ifara da kai da wafin ifara ka shinke da shinke da illa iyaka dai tun an faɗa ta hannuni babba baya kasancewa sai da dawafin ifara ka duk wannan zaman da za ka yi baka dawafin ifara ba ka yi ta hannuni karami ne baka yi ta hannuni babba ba wannan ko an faɗa cewa wanda yake ya ta hannuni karami ya ta hannuni babba ba to akwai abu biyu da har yau an hana shi aikatawa shine annisa'u wa saidu satar mata ko farauta wa kuri haɗebu turare ko wannan karahiya ne ya shafa ya zama ka dafa fara dabbaya ba kai ba satar bace ba kai ba farauta kuma karahiya ne ka ce za ka shafa turare to haka kiransa an kira wata biyu su ne sharani wa ba'aru sharin ashura an kira wata biyu da sashen wata aka kira shi watanni wanda a kallon jar'i ko salasatu majazi ta fuskar majazi wannan wato kawai tafiya ne bisa cewa a kallon jar'i salasatu wanda dai mu a masaba ba akwai waya ne shi shi abdullahi a alfetul usuli ya bi yadda shi sharifin misani ya faɗa cewa zancen da ya fi ƙarfi shine a ce a kallon jar'i salasatu وفي أقل المزى جمعي مذهبان أقواهما ثلاثة الاثنان حتى يكي فتا ألفية الوصولكم أما أكتشي هذا الجن يفكر فيما أمثب الإمام مالك شين شوى أقل الجمع اثنان لا الجن جمع ديو شوى فاكا يفتون من قول ما باو المجازي أنا تقول ديو أما تنهاو لديو دي أمخانك أتنا إن كراسو فدا ما أجي ديني كل دين دي ما أكي كراو ديني yadda mai maraƙi sun da ke faɗa a ƙallu ma'anar jan ikil mushtahiri isnani fi ra'ayin imamin himiyar fi ra'ayin imamin himiyar a ƙallu ma'anar jan ikil mushtahiri isnani fi ra'ayin imamin himiyar ƙarancin abin da ake kira jan'i a fahimtar shugaba wanda yake daga banu himyara shine imamu malik radiyallahu ta'ala anhu shine biyu shine biyu ga wasu wannan kawai ba mu jazi kenan an da ba fara da addinin alhajja wanda yake ya dora wa kansa kala na ya dora wa kansa cikin a wayannan watannin ya dora wa kansa zai haji bil ihrami bihi ya harama da hajjin ya tarbiya alara kaza to ba shi ba tsayawa mai zanganu na mata ba shi ba tsayawa kwakwasa ga mata ko abin da ya kama da haka laji ba a fi ba saduwa da mace a cikin ko duk abin da zai sada ga irin wannan aula kushe min kalami ko ba daidai ba ne a ji magana mara kyau ta fito daga bakinsa ko yaushe musulmi abin nema ne ya kaura cewa mummunan magana domin san da ya harama da haji ko san da yake cikin azumi kana ma kenan wala fusuka ba daidai ba ne ya nuna kangarewa tarkar aikata sabon Allah kamar ya kashe farauta wala jidala aka nan ko ba jayayya ma a rufa kai tare da abokan tafiya wal hadami ko ma'aikata wal makari na ko masu dabbobin da ake suhurta da haji a cikin aikin haji fi ayyami a kwanukan haji na fi salasati an kore ukun ne ana nufin hani don nuna isa matuka sai ya kabi ya tun ke kulli wakati domin kowane ɗaya daga cikin wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba a koyaushe ma amma munin nata a wakatin haji har ya fi wa masu alumin hailin da abin da ku aikata na aikin alheri kwanta da katin kamar sadaka wa da'atin da biyayya ya taimaka wa abokan tafiya yawa aiki haji za ka ga wanda ke bukatar kaɗan dafa masa wannan dafa wa kaɗan dan dafa ce kaɗan amma dai shi zai ji hakika ka dafa masa wani kaya ne ma tura su zai gagare ko kaka ka tura mutum ne suka haɗu sun sa zama sun rinjaya abu ne yau to sai ya zama ka samu lada ka aikata alheri ne babba a irin wannan matsayin ka aikata alheri ne mai yawa a wannan aiki a wannan matsayi ya lamulla Allah yana sanar da shi sai da zai ku bihi zai muku sakayya a kai wata zawwadu ku yi guzuri lima adikum dan makomako ko dan tafiyar ku bai na halar zali domin hakika mafificin guzuri mafificin abin da za ku yi guzurin sa a takawa tsoron Allah duk dai guzuri ba kamar tsoron Allah ita fa wani ilahi na jaman na ja wasa da wasa da ila ma da ba da barasa da tsoron Allah ne wanda duk ya tsira ya tsira da shugaban Allah ne da tsoron Allah ne da tsoron Allah ne wanda duk ya zama wani abu ya zama wani abu da tsoron Allah ne wanda duk ya kai inda yake so ya kai wanda shi kaga ya kai gaci to ya kai ne da zuzunta tsoron Allah sai sa da zuzunta tsoron Allah mun shi ne mafi babban guzuri aw ma yata ka da hisu azun nas ko abin da ake nufi da takawa abin da za a kiyaye tsoron roƙon mutane da shi wata ko ku kiyaye ku kiyaye Allah ya ulul ba ya kuma abota hankula in dai kuna da hankali to ku kiyaye Allah alamar hankalin mutum shine tsoron Allah wanda duk bai tsoraci Allah ba ko ya fi kowa da awar hankali ai bai da hankali ɗayan bai da hankali kamar na da taƙi duk wanda bai ji tsoron Allah ba to wannan bai da hankali wanda mata a saman musulun muna yayin da mutum suka ringa ganin ai akwai laifi daga ce su tsaya kasuwanci a cikin hajji na zala sai aya ta sauka. Yasa alaikum.
ليس عليكم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هديكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح ba laifi a kanku ba ku yi laifi ba a tsarka ku falla don ku tsaya wadda da kuke aikin haji kun nemi arziki kada lugurinsa kun nemi arziki mai raddiku daga wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala birribi wa tijari shi babban abin da ake nema daga bawa da sanda da yake neman arziki ya riga dubu Allah ne zai arzuta ba neman sa bane zai sa ya samu sa'a wadda Allah ya bai wa sa'a la fawzal jaddi min kal jaddu duk sa'a mutum ba Allah ne ya kai sa'a ta ka kai ba to ba inda za ka ba inda sa'a mutum din za ka sai yasa babban sa'a mutum Allah ya kaddara zai samu ku nemi arziki daga ubangijin ku rafi ta fuskar riba sa neman riba wacce jari da kasuwanci da kana ukazu kasuwar ukazu ta kasance wa mijin natu da kasuwar mijinna da zulma jazi da kasuwar zulma jazi a tuwa kasuwoyi ne na larabawa a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci Suna tsaye da wannan kasuwoyin ana cin kasuwoyin nan wakacin taron hajji. Na Aisha Hulha suna samun abinci daga gare ta. Kada ma ta al-Islam da Musulunci ya zo da azamu suke ganin kamar haka laifi ne. In za a hajji a je hajjin ba da Allah kawai ne sai an hada da kasuwanci aka ce ko hada da kasuwanci. Ko hada da kasuwanci ba laifi ba ne. Shi ne malamai suke cewa ba irin za akwai wanda zai je haji shi babban manufar haji ya bauta wa Allah ya tsaya a guraren nan da ake bauta wa Allah ya bauta wa Allah amma kuma tare da haka ya tafi da wani abu na hasa na siyarwa wannan abin siyarwa ba shi ya sa a gaba ba amma da ya tafi ne don an masa izini a ciki to wannan ai hajjinsa ya samu lalin duniya da lahira musamman iya sayar da samu riba ya samu riba yadda ake so kaga ya samu baiwar duniya da lahira kenan ya samu ya samu abin da ake bukata akwai wanda zai je kuma shi hajjin karawa ne manufarsa kasuwancinsa a ce ya sai da kayan shi ne manufarsa amma hajjin karawa ne to wanda kuma farki ke rage da balabar ne ya ce ya wanda hajjin za ta kai ce zai lissafa da shi ya je ne kasuwanci ne ya je kasuwanci ne ya yi kuma idan dukkan da su duka biyu to shi kenan amma ne bai kai yadda farkon ba zai iya samun duka biyu sai za a farkon idan kuka dawo da fa'atu an kusa ku kuka izo da kawo da ku duka sanatin kuna ku da yawa alhali kuna masu gaggawa don arafatin daga arfa mawuri'un ma'arumul hududi wuri ne wanda yake iyakarsa sananniya ce an san iyakarsa ba da ruhuri ya zama ko kada ku taho sai bayan rana ta faɗi ta da wajen malikawa tsayawa yanki daga dare ko da gwargwadon kimta ido shi ne rukuri wanda ya ba arfa kafin rana ta faɗi bai koma ba har alfijir yake to bai koma ga arfa ba har alfijir yake to to wajen malikawa sun fi bisa ba hajji ba gaba ɗaya bai da hajji gaba ɗaya akwai daga malamai da suka ce tsayawa da ranar da su wajen malikawa tsayawa da ranar wajibi mutum bai tsaya da ranar ba a baya tsaya da daddare to ya samu haji illa iya ta da bukatar ya bada jiri saboda rashin tsaya wasa da rana akwai da daga malamai suka faɗa aka sai haka cewa a tsayawa da ranar ma ita ce rukuni amma tsayawa da daddaren wajibi ne akwai kuma da suka ce a'a abin nema daidai daga cikinsa in ka tsaya da ranar shi kenan ko ba ka za da daddare ba hajjin ka yayi illa iyaka ne an fi son a ce daren ba ka tsaya ko kuma ka za da daddare ko da ba ka za da rana ba ka ce ai hajjin ka yayi illa iyaka an fi son a ce ranar ba ne ka dan tsaya shi yasa kamar zantuka guda uku ne a nan na malamai to a shi yasa ne shi da da ya ce dama a wanda tafsirin zai zaka takaita ne akan asabar malikawa abin da yake mashuri wajen malikawa yake ba da gurumi lalle ne ka a baro alfar a tabbata rana ta kai ɗaukurullah ko abaci Allah bayan ko fara abin da rufa fara abin da rufa da fuska haji ne an so a fara abin da rufa ko ko sunna ce ba amma sauka abin da rufa wannan wajibi ne wa illam yanzil walau bi kadari haddin rihali fajjam idan alaji ya zo bai sauka abin da rufa ba bai taho bina to wannan sai ya ba da jiri amma in ya sauka ko da gwargwaron yadda idan da a ce ya zo akan taguwa ne ko a kan wata dabba ya isa a ce ya kwance ya sauke sirrin daga kan dabba to sannan kuma ya taho su wannan ba za a ce ya ba da dalili ba sai ya ce ya bar mustahadi ko ya bar sunna to da wato ko kwana ko ko da ba su ɗaukaka murya da faɗin la ilaha illallah da tarbiyya da addu'a to ku sa ku ambaci Allah wajen bisharul harabi da ambata da tahlili da tarbiyya da addu'a jabalu shi da sharu lahara wani dutse ne da yake a ƙarshen muzdalifa ana kira wanda dutsen ku zamu wa kafa da hidda sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi salam ya tsaya a wajen yana amata Allah yana addu'a hatta asfara jidda hankali ya waye kwarai yana tattala na ta fito kuma sai ya bar wajen muzdalifa wa kullu ha dukkanin ta mawqifun wajen albaya ne duk inda mutum zai abin da nufa ya isa masa sai kowa ne muhassar wani muhassar wato daga gabas ah, daga arewa maso kudu arewa maso kudu to to wakuru ku abuci Allah ka wahada ku dai ya tirar da ku riba alim dinikum ya nuna muku tsare tsaren addinin ku wuraren da za ku kowace ibada yau da kuke hajji ku da ibadar hajjin ku wal kafu kafin litta alili ta zo dan ta alili ne yadda ibnu malik yake faɗa alfiya ita kafi asalin ma'anarta ta zo don tashbihi amma ta kan zo don ta'alili yake cewa shabibi katu wa bi hatta alilu kan yuna wa za'idan li tawkidin waran to anan shi ne misalin inda ta zo don ta'alilin ko ambace shi domin ya shirya da ku wa ma ma din ta kama hadakum mazdariyatu mazdariya ce wai kudu bai kalle ila min awalin wannan da sha'anin kafin Allah ya nuna muku ya za ku yi za ku san ya za ku ba rabla ku dawo kafin a ce Allah ya nuna muku ya za ku yi to da ba ku san ya za ku ba ba ku san me ba ce ya za ku bauta masa ba wanda yayin da Qurayshawa suka zamo da abokan tafiyarta wa hula fa'uha akwai ke tara a nan ma wannan ma ka na Qurayshin wa hula fa'uha wa da ha karami da lam da fa da alif baki da wa mi alhamza a saman sa da ha babba da alif hula fa'uha yake hula suna tsayawa a muzdalifa don nuna wai su sun fi karfin a ce su tsaya tare da mutane a arfa shi ma a nan akwai ke tara bi ara fata bi ara fata tara ku an ana lukufi ma'an nasu bi ara fata suna ganin wai a ce su sun fita sun tsaya tare da sauran mutane baki a arfa wai ai sun haɗi an kasa yabo an zalika sai aka ne su daga wannan da kawai Allah ta'ala ya ce da su وَأَقِيمُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ to sun ba a tero sannan ku tsaya ya ahla quraish ya ku quraishawa ko har su a fara nas tun da mutane suka tsaya yanzu za ku to ku to daga inda mutane suka taho dan ko kun tsaya daga tare da su kun tsaya tare da su ai ku taho daga arfa shi ne ku tsaya tare da su a arfa ku tsaya tare da mutane sauran mutane a arfa hajji an shar'anta shi ne ɗaya daga cikin ma'anonin shar'anta hajji ko abin da ake so a cimma da shar'anta hajji shi ne ta nuna mutane cewa duk ba wani wanda zai ce ya wani sai da tsoron Allah shi ya sa wato mutane waje waje sai da tsoron Allah ba ba cewa shi dan wanda ne ko mazaunin gari kan ba ba to aka ce su gwada shawa za su ware su za wani wajen da ban ka gaba cin mu haka ba kenan sai ya sa aka fito fili a da aka hada su a wasu gasarullah ku nemi gafarar Allah daga laifukan ku daga yadda da kuka soya tsarin ibada nan ta haji wa gairi zalika da wani wannan to inna Allah hakika ubangiji ga ko da yawan gafara ne wa ji mai jin kalimar ta wanda ya tuba sai za ka rasu
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك أولئك أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب to a sai za ka rai tun mana ta kun in kuka gama addini wato bage ne gafara ne ne in kai liman ta muka wanda ya tuba sai za ka rai tun mana ta kun idan kuka bada ibadun ku yanda aka ce ku yi kuka yi. ibadun hajjin nan naku kuka jefi dutsen akaba wa dauto wa halakato kuka yi aski da bada shekara kenan wa halakato kuka yi aski kuka samu zama wasu mu kuka yi tsawafi wata ɗararku kuka dawo kuma kuka zauna a nina bayan kun yi ɗawafin ya fara kuka dawo mina wanda dawowa mina din nan wajibi ne kuma aka ce lalle ne bawa ya tabbata ya dawo mina kafin rana ta fadi wanda ya je makka ya yi zamansa sai da rana ta fadi ya dawo mina to jini ya hau kansa a wajen malikawa shi yasa lalle ne ya dawo kafin rana ta fadi ya dawo kafin azhar mutahaji an musan a wajen malikawa in ya je maka ya dawafin ya fara nan to kuma ya gaggauta dawowa ne na ya zo mi nan ya azahar ya la'asar a nan ba ya ce zauna mata ya azahar ya la'asar ba ba ya ce ya bara shi zaman sa maka an yi la'asar ma ayyuwa ayyuwa a an fi so Eh, an fi son wato tun kafin wato azahar ya kai zaro ya koma ne na din ya azahar ya la'asar amina amma ya koma kafin magarba ko wannan wajibi ne in ya bari har rana ta wajibi koma mina ba to jini ya hau kansa Alhamdulillah to ku za ku ta ambatan Allah da takabiri da kamar bari wasa na alai da yabo gare shi ta fita kuma a ba ku irin yadda kuke ambatan mahaifan ku kamar kun da ku nuna yadda da ta kuke ambatan su ko kun gama daga aikin haji Larabawa sun kasance zamanin jahiliya idan sun gama aikin haji suka tsaya tsakanin masallacin mina da dutse su ringa ambatan fifice-fificen mahaifansu da kyawawan kwanukansu da mutum ya tashi sai sai ni wani san wani jikan wani gubana shi ne mai kaza kakana shi ne mai kaza wani muka je yaƙi kaza muka yi kaza muka yi kaza wannan ma ya tashi yi wannan ma ya tashi yi nasu aka ce a ku bar wannan ba wannan za ku yi ba ku tsaya ku ambaci Allah ba maganar ambatan iyaye a ambaci Allah awa shadda zikira ko ma zamo kun fi tsananta ambato ga Allah fiye da yadda kuke ambatan mahaifan naku min zikirikum iyahu daga yadda kuke ambatan su mahaifan sannan kuma ubangiji ya ba da labari daga cewa su masu roƙon Allah manufarsu ta bambanta masu roƙon Allah manufarsu da roƙon Allah ta bambanta shi dai su faru abin da ke nunawa kai da za ka roƙi Allah ya zama babban abin da kake muna da shi ma ba biya ma bukatar ba cewa Allah ya ma zan da katar ka tsaya gaban sa wani dodo yake zuwa wajen dodo yake zuwa neman bukatar sa wani wajen aljani yake zuwa ko aljana neman biyan bukata amma kai ga ka zo wajen Allah da Allah ya magana ka tarba babba sannan kuma cewa wannan tsawa da kake ubudiyya ce ibada ce nuna kai bawa ne ba ka da wani abu naka sai abin da Allah ya kuma ibada ce dan Allah ya faɗa cewa a roƙe shi dinnan ibada ce addu'a'u kowace ibada yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada ko addu'a ko kowace ibada ce wa kana rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin sai yasa ne kamar yake cewa kada manufarka da roƙon Allah ya zama neman biyan bukatarka amma zama babban manufarka shine tabbatar da matsayinka cewa kai bawa ne na Allah kai mai bauta ne ga Allah kuwa ka tabbata da ubudiyarka da ibadarka ga Allah to ne zama shine babban abin da ka sa a roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shine babban abin da ka sa a gaba a roƙon Allah da zaka to wannan na da ba ci mutane dan ya kuru wannan ya tashi addu'a shi abin da zai ce rabbana atina ya ubangiji mu abin da muke so dai ka bamu nasibar nan abin da duk zaka bamu min aljahi wal mali na daga alfarma da dukiya tun duniya a nan duniya fa yuta wa fiya ta yi a bashi a duniya ba lalle a bashi ba ta yi a bashi a duniya ta yi ya zama ma ba a bashi ba don ayar suratul isra'i ta zo da tasirin haka man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu liman nuridu ba kowa ba yasa in ka nemi duniya ta yi ka samu in Allah ya nufi za ka samu duniya sai ka samu ثم جعلنا له جهنم وما له في الآخرة من على باشد ولا ربو على هرة باشد ولا ربو على هرة نصيب بين ربو على هرة وهؤلاء هم الكفار مثلا مثلا سوني كافرين كافرين كنا كوكما wanda yake bin irin na wanda ga shi mummuni ne amma kuma duniya ta tsare masa gaba ya zamo har ya manta da imanin nasa duk abin da yake na duniya ne kamar da lafiya ya zama a wajen kamar ba lafiya wannan magana dai ya yi imani amma hanya kuwa yana yi da lahira ina duniyar ya sa a gaba duniyar ta yi daɗi gare shi duniyar ta yi daɗi gare shi wa minhum akwai kuma a cikin mutane man yaqulu wanda shi in ya tashi addu'a abinda yake roƙa rabbana atina fid dunya hasana shine yace ya ubangiji mu muna roƙonka ka ba mu kyakkyawa tun a nan duniya a ni'ima kama a ba mu lafiya da arziki alwasi mai yalwa a ba mu arziki mai yalwa duk gidan da wani ya gina ya shiga mu ma mu shiga ko duk motar da wani ya hau mu ma mu hau ko rigar da duk wani ya sa ya yi abin nan mu ma mu sa wal ilmin nafi da ilimi mai amfani da aiki nagari wata lahira ta sanata ka ba mu kuma kyakkyawa a lahira wanda ita ce aljanna wa qurqul lahi da samun kusaci da Allah wa kira azaban na ka tsare mu ka kare mu daga azabar wuta istinabil haram ta mutattun a nan duniya ka kaddara mu nisanci abin da yake haram mu nisanci duk abin da yake shubuha abin da yake shubuha wayannan su ne mummunai akwai da fada wannan a kwaɗaitar da bayan Allah bisa cewa su tsaya su nemi dula alherin duniya da lahira kamar da Allah ya alkawari masa cewa zai ba da lada a kan haka bi kaulihi da ya ce ula'ika ula'ika da wannan sibin wa'annan masu wannan sufa masu faɗar haka wanda halin su ya nuna haka su ne suke samun rabo sawabin lada min azuma ta sabo saboda abin da suka aikata saboda aikin su yayi daidai amilu abin da suka aikata min haji daga haji wato ayi da addu'a wallahu sari'ul hisab ubangiji ne gaggawar hisabi ne ga halitta ubangiji ne gaggawar hisabi ne yahsul halqa yana wa halitta hisabi gaba ɗayan su kullahum nan ma dai akwai ketara kullahum a dukkanin halitta kuwa fi nufi na hari a gwagwadon rabin yini daga kwanukan duniya don yana hadisi da ya zo da haka akwai hadisin da yake nuna haka bari ma an ce ai an yawa halitta gaba ɗaya hisabi gwagwadon yadda ɗayan ku zai sallar raka a biyu da ba da wuri hisaba ya sa bayan allah hisabin nan ku gaggauce shi don za ku gaggauce shi ko shi ne ku za ku ba allah in ka za kuka ba Allah hisabu sai ya zamo mai sauki ne gare ku ba so fa yi hasabu hisaban ya tsira wa ya kalbi ila ahlihi masarura bidda a tabbata ku tsaya ku ta aiki ne dawa ya dauka cewa rayuwar da ce kage ne ya tsaya ya bajinta bajinta da zai ko ba a wani abu ba abin Allah ya tsaya ayyuka ne bin Allah tabaraka wa ta'ala Allah hore mana haka alhamdulillah وتسبيح